بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna biyar ga watan rajab daren litinin kenan daren shida ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya albarkace mu ya gafarta mana zunubanmu wannan sabuwar shekara da muka shiga ta miladiya muna roƙonka ya ubangiji ka sanya wannan shekara ta zama alkhairi a gare mu shekara da ta gabata Allah muna roƙonka duk abin da muka aiwatar na ibada da ayyukan alkhairi a cikin Allah ka karɓa mana inda muka yi kurakurai da laifuffuka da ganganci Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mu waɗanda ka kaddari da suwansu a cikin wannan shekara Allah ka yi musu rahama ka sada mu da su a gidan aljanna wannan shekara kuma Allah ka sa mu shige ta cikin alkhairi Allah ka sada mu da dukkanin alkhairin da ke cikinta ka tsare mu da dukkanin wani sharrin da yake cikinta ka yi mana albarka ka albarkaci rayuwar mu baki daya za mu tashi darasi na 23 a cikin karatunmu na littafin sharhu masailil jahiliya littafin a sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullahi al-Fauzani masjari Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul Imami Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala da kenan unguwar Federal Locust a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun tsaya kan mas'ala ta hudu haka ne ku at-taqlidul a'ma wa madaruhu wato makauniyar biyayya da malam ya ce mana su addinin mutanen jahiliya yana ginuwa ne akan wasu asalai wasu tushe wanda mafi girma mafi karfi a ciki shine inna wajadna aba'ana ala ummatin shine mun samu iyayenmu da kakanninmu suna kan abu haka mun ba za mu canza ba wannan shine babban hujja ta kafirai baki ɗaya. na suki karban wato ainihin sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya zo da shi mun ji kuma ayoyin alkur'ani sun nuna mana cewa wannan ba hujja bace don ka samu iyaye da kakanni da kakannin kakanni suna yin abin da bai dace ba ba hujja bace don su iyayenka ne kuma ya zama daidai shi daidai yana zama daidai ne ba don su wani ne suke yi ba bata yana zama bata koda kuwa su wani ne suke yi saboda haka koda kuwa wadda ake ganin bayi da wata kima bayi da wata daraja bayi da wani matsayi ya aikata daidai to sunan abin da ya aikata daidai koda kuwa wanda ake masa kallon babba mai gida a'a babba ne shi amma ya aikata ba daidai ba sunan abin da ya aikata mai ba daidai ba saboda haka daidai da rashin daidai ba shi da alaka da suwa suka aikata yana da alaka da tabbacin shin sunan shi daidai ne ko kuma rashin daidai wallahu musta'an Allah ya samu dace za mu tashi insha Allah ta'ala akan mas'ala ta biyar malam yace al-ihtijaj bima alaihi al-aktharu duna nazarin ila mustanadihi shine suna kafa hujja da abinda mafiya yawan mutane suke kai ba tare da sun dubi wannan maganar ina ne majinginanta ba shin maganar tana da madogara ko ba ta da ita malam ya ce inna min akbari ƙawa'idihim al-iqtirar bil akthar daga cikin mafi girman ka'idojinsu na addini shine ruduwa da mafi yawa da yawa yawan mutane suna aikata kaza da haka su ma a wajensu me su ma a wajensu daidai ne su aikata wa yahtajjuna bihi ala sihhati shay suna kafa hujja da shi akan ingancin abu suna ganin cewa idan har mutane da yawa suna aikata wannan abun to wannan abun na iya zama hujja menene dalilin sa shine kawai saboda mutane da yawa suna aikatawa wa yastadilluna ala butlani shay'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi suna kafa hujja akan bacin abu da rashin kyansa da me suke kafa hujja da bakoncin abun da kuma karancin masu aikata wannan abu abin da yake bako ne a cikinsu abin da yake bako ne a wajensu wanda su ba su san da shi ba ba su saba ganin shi ba to suna ganin cewa duk wanda ya aikata shi to ya aikata ba daidai ba dalili ko shine saboda su ba su saba ganin shi ba ko kuma suna ganin cewa ai masu aikata kaza su ne mafi karanci cikin mutane fa'atahun bi ziddi zalik annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo musu da kishiyar haka wa awdahahu fi ghairi mawdi'in min alquran Allah kuma yi bayani filla filla ba so ɗaya ba so biyu ba a cikin alqur'ani Allah yayi bayanin cewa yawan mabiya ba su ne alama ta cewa wane yana kan gaskiya ba Allah ya samu na fahimta a maganar da malam ya kawo a nan cewa na daga cikin mafi girman ƙa'idojin da mutanen jahiliya suke rayuwa a kai akwai ruduwa da yawa da kuma kafa hujja da shi a matsayin cewa shi ne dalilinsu na ingancin abu kuma suna ganin cewa duk abin da yake bako ne ko kuma mutane kaɗan ne suke aikata shi to ba daidai ba ne manzala kuma ya faɗa mana cewa musuluncin ma ya faro yana mi yana bako bada al'islamu gariban wasu ya'udu kama bada a gariban musulunci ya fara a bako kuma zai ƙare yana bako kamar yadda ya fara musulunci ya koma ya faro yana bako ana nuna cewa a cikin ƙabila kaza akwai wani mutum musulmi a cikin gari kaza mutum uku sun musulunta ana musu kallon baki to yanzu in ka lura zaka ga musuluncin ma ya fara komawa bako ko halaye da ɗabi'u na musulunci kake tsabbakawa zaka zama abun kwatance annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma dama alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an rasa amana sai an wayi gari ana cewa a cikin kabila kaza akwai wani mutum ɗaya mai amana ma'ana duk sauran fa babu wani mutum ɗaya ne har ana kwatance da shi wannan mutumin mai amanan nan mai rike amanan nan har ana kwatance da shi Allahu akbar Allah kada ka kai mu wannan lokaci an dau hanya kan eh amma ba iso ba tukunna insha Allah Allah ya takaita kada kai mu wannan lokaci a kaga kafa hujja da kasantuwar abu baƙo ko akasin haka ko wani abu mai kama da haka wannan ba hujja ba ce addinin musulunci yanzu za ka ga mutane da yawan sun riga sun dukufar da tunaninsu akan cewa in ba abin da suka sani ba to ba daidai ba ne shi yasa yanzu misali za a zo a zauna ana karatu a masallaci yanzu za mu zauna muna karatu wata jiya an yi karatu mai yiwa gobe a yi karatu ana karatu wani ya zo wucewa ya kalle mu sai ga ji wasu marasa aikin yi wai karatu suke yi amma abin da zai baka mamaki shine ran da kuma aka ɗabbaka wani abin da aka karanta a cikin karatun da yake yawo ana karatun shi shi zai fara kumfan baki an kawo sabon abu Allah ya sa muna fahimta to wanda baya halartar majalis na karatu menene ba zai zama masa sabo ba ba shi yasa saboda rashin wato ilimi da da yawan mutane suka shiga ciki ba har aka wayi gari a cikin al'ummar musulmi aka koma wai ka ce kar a nema taimakon kowa in ba Allah ba shi ma sabon abu ne shi ma wai abun a nuna ka ne ga wani can ya ce kar a nema taimakon kowa sai Allah Allah ka samu dace malam mai sharhi ya ce min masailil jahiliya na daga cikin matsalolin jahiliya miyagun ɗabi'u da al'adun mutanen jahiliya annahum yastadilluna bil aktharina na alhaq suna kafa hujja da cewa da suwani da suwani sun fi yawa saboda haka suna ganin waɗanda suka fi yawa su ne suke kan gaskiya wa yastadilluna bil aqallina ala ghairi alhaq suna kuma kafa hujja akan cewa waɗanda ba su da yawa suke da karanci to su kuma ba su kan gaskiya fama kana alaihi al-aktharu indahum fa huwa al-haq su a wajensu abinda mafiya yawan mutane suke kai to wannan ita ce kadai gaskiya abinda da yawan mutane suke bi ita ce kadai gaskiya wama kana alaihi al-aqallu fa huwa ghayru haqqin abinda kuma mutanen da suke kai suka yi karanci to a wajensu wannan ba gaskiya ba ne amma gaskiya a wajensu shi ne abin da mafiya yawan mutane suke aikatawa malam ya ce haza huwal mizanu indahum fi ma'arifatil haqqi min al-batil wannan shine mizani shine ma'auni a wajensu da suke amfani da shi don su gane gaskiya su gane bata su agunsu in kai amfani wato su a wajensu wanda suke kai suke da yawa su ne akan gaskiya waɗanda ba su da yawa kuma suna kan min suna kan bata wa hadha khata malam yace wannan kuskure ne li'anna Allah jalla wa ala yaqul saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun Allah yana cewa wa in tudi akthara man fil ard idan kai biyayya ka bi hanyar mafiya yawan mutanen duniya yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah in dai kace bari ka duba me mutane da yawa suka fi tafiya a kai to za ka bata a demokuraɗiyya ne ake majority carry the vote eh amma a musulunci ba majority carry the vote a musulunci hujja kari da butun dalili shine a gaba amma duk yawan mutane in suna kan bata sunan su batattu duk karancin mutane kuma in suna kan daidai sunan su mai shiryayyu abdullahi bin mas'udin yace karka ji an ce ahlus sunnati wal jamaa yace in dai kana kan gaskiya koda kai kadai ne to fa antal jamaa kai ne jama'an da ake magana wa ya ƙulu subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yana cewa walakin na aksaron nasi la ya alamu za ka ji Allah yana cewa sai dai da yawa yawan mutane ba su da sani da yawa yawan mutane ba su san addinin Allah ba da yawa yawan mutane ba su san menene yake daidai ba wa ya ƙulu subhanahu wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Allah yana cewa mafiya yawansu ba mu same su suna masu cika alkawari ba da yawa yawan mutane ma fasikai ne su fasikanci ya fi yawa a cikinsu ila gairi zalika da wasu ayoyi da suke makamantar waɗannan ayoyin da suka zo a cikin a cikin alkur'ani a ina ga karatun da yana mun wahala dun ba ni jin daɗi gaskiya to ina ga abin da ya fi shi ne mu yaƙuri in mun zo darasi sati mai zuwa ya mu sake maimaita darasin gaba ɗaya Allah ya samu dace amin akan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah amin